bashir wa haruna yana ne mai gidan baki akan kulawar sana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر إلى كبيرة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال ابن سلم مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا فعمد الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيضا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi wallazina amanu ya kuwa kuka imani kunu ansara lillah ku kasance masu taimakowa Allah mana wa addininsa kama qala isa ibn maryam lil hawariyin kaman yadda hawariyawan annabi isa suka gaya wa annabi isa lokacin da yake ce musu man ansari ila Allah waye zai taimake shi a cikin shanin addinin Allah qala hawariyun sai hawariyawan suka ce na ansarullah mu ne wanda zamu taimaki addinin Allah ba sai suka zama kuma sun taimaka din sun tsaya da yawanci kowane annabi ya zo yana da hawariyawa wanda suke tsayawa a fadarsa su suke taimakawa addini annabi sa sallama yana da ashiratul mubashirin bil janna din nan ana daukar su a matsayin su ne su ne ansarawa din wanda suka tsaya a fadarsa suka taimaki addinin Allah to fa amana daibatun min bani isra'ila sai wasu bangare suka yi imani cikin bani isra'il wa kafara daifa wasu kuma sai suka kafirci وفعينا الذين آمنوا على عدوهم سموك كرففين لسوك إيماني دين أكم مقيانسو فأصبحوا زاهرين لسوك وعي غيري سوك زما أني نسر أكم سمانا ما سو إيماني سوك نسر أكم سو إيماني إيمان النبي سيسا عليه السلام لوك تندا yazo yan yake tare da jama'ansa su waɗannan hawariyawan su ne suka kusa da shi kuma suka taimaki addininsa to bayan ya an ɗauke shi zuwa sama sai aka rarrabu wasu suka zama sun tsaya a kan abin da ya bar su a kai cewa shi bawan Allah ne manzan Allah ne to waɗanda kuma suka kafirce din suka ce a'a shi ɗan Allah ne ko shi Allah ɗin ne to waɗannan sai su masu gaskiyan suka yi rinjaye a kansu shine Allah ya ce muka taimaki wanda suka yi imani ɗin akan maƙiyansu ya suka zama su ne masu rinjaye fa'ayyar da lazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin sai waɗancan suka zama an yi rinjaye a kansu hawariyawan su ne suka yi rinjaye a kan su waɗancan makiyaye
سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
na'am wannan ita ce suratul jumu'ati an sabgar da ita a madina tana da ayoyi sha ɗaya wanda aka yi maganar sallar juma'a za a yi maganar a cikin ta a cikin wannan sura ɗin insha Allah ana fara da bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudus al-aziz al-hakim ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da kasai ma'ana an kawo ma saboda rinjayar da abin da ya fi yawa ana yawanci abubuwan da sandararrun abubuwa su suka fi yawa ba 'yan adam ne suka fi yawa ba su aka kawo ma ma'ana sauran kuma duk sun shiga yan adam da sauran abubuwa duka sun shiga a ƙarshen wannan maɗi duk abin da yake cikin sama da ƙasa ma'ana ko menene abubuwa rayayyu da matattu da sandararru da duk abubuwa dai yusabbihu lillahi suna tasbihi wa Allah ma'ana suna tsarkake shi kamar yadda yake cewa a wani guri wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la taqwa tasbihu komai da komai yana yi Allah tasbihi sai dai mutane ne ba sa fahimtar ya tasbihi yake to shi wannan ubangiji shine al-malik al-quddus wanda yake mamallaki mai mulki da komai da komai shi yake mallake da komai da komai kuma al-quddus ne wanda yake tsarkakakke wanda aka tsarkake shi ga dukkan komai da wanda ake hada shi da shi ubangiji ya tsarkaka gaba da wannan abu ko a ce yana da mulkin tarayya ko a ce yana da 'ya'ya ko a ce yana da mata duk ya fi karfin wannan tabaraka wa ta'ala al'azizu kuma mabuwayi ne al'akimi kuma goni ne a cikin ainihin aikinsa da abin da kaga ya aikata akwai hikima a ciki ta baraka wa ta'ala na
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
da huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yadlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qawlu la fi dalalin mubin shi wannan ubangiji shine huwa allazi wannan da ba'atha ya aika aika fil ummiyina cikin mutane da suke ummiye su ne larabawa an ce ummi ana nufin malla ya tubu wala ya karau ma'ana wanda mutumin da baya rubutu kuma baya karatu ba zai iya karanta abuwa shine ummi su mutanen jaziratul arab ummiyai ne Allah ya aiko musu manzo zuwa gare su rasulan minhu manzo ne daga gare su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Qur'ani wa yuzakihim kuma yana tsarkake su ma'ana daga shirka ويعلمهم الكتاب والحكمة كما ينا سند سوان للتابي لكما حكمة duka yana koyar da su wannan ma'ana koyar da su hukunce hukunce shine hikima din ma'ana al'aka wa in kanu min qawli fi dalalin mubin duk da cewa sun kasance kafin a kawo musu wannan littafi suna cikin bata mabayyaniya to wannan cewa ummiyin din shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa ummi shi an yaba shi an ce baya rubutu baya karatu amma aka gaya wani to kamar an kuje shi an nuna bai iya rubutu bai iya karatu ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bashi wannan mukamin ne dan saboda kada ya zama a ganshi yana rubutu a ce duk abin da ya faɗa daga cikin abin da yake rubutawa din ne ko a ganshi yana karatu a ce ai abin da yake faɗa nan cikin wannan abin da yake karanta shi yasa sai aka kawo shi annabi ne ummi baya rubutu baya karatu amma kuma duk wanda suke rubutu da karatu suna sauraron kuma su samu ilimi daga wajensa abin da ya faɗa ne ake samu a ita rubutawa a ita karantawa sallallahu alaihi wasallam to shi wannan yabo ne gare shi amma in ba shi ba to kamar an kushe mutum shi yasa aka ce su waɗannan ummiye ne mutanen makka an same su su rubutu su yi karatu ba Allah ya turo musu manzo wanda zai na koyar da su shine sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ya zo suna cikin fata kamar yadda mai shirin yake cewa a tana wa mamin na amir gayyar musiru fa absara amma wata da mutayyiru lokacin da manzo Allah ya zo ya samu mutane cikin bata ba mai takaitawa kowa ya nisa sai ya samu mutane iri biyu ya samu ɗaya makawo ɗaya kuma dimotacce dimotacce shine wanda yake da wani littafi ko a taura ko injila amma saboda sun riga sun sassaka son zuciya a ciki suka zama sun dimoce ma'ana yanzu littafin ya zama ba da Allah ba an sa son zuciya a ciki to su kuma mutanen makka damun ba su da komai a nusu sai ya same su makafi ne sai ya ba su shirya shi ne ce fa'afsar amma wata damu ta yiro sai wanda yake ba shi da ido makaho sai zama yana da ido shi ne mutumin makka ke su ko waɗancan suka zama sun shirya sun dawo kan hanya to wannan duka zuwan sallallahu alaihi sallama ne aka samu wannan amma kafin zuwansa an riga da an ɗimauce wasu kuma ba sa riƙe da komai to sai ya zo ya shiryar da su sallallahu alaihi wasallama ya zama yana koyar da shari'a kuma yana koyar da gyaran zuciya shine wa yuzakkihim din yana tsarkake zuciya sai mutum zuciyarsa ta tsarkaka ya zama yana kare ta Allah tabaraka ta'ala nan kuma shari'a kenan a koyar da su wa alimul kitaba wal hikma ma'ana nan kuma shari'a kenan to duk dai manzo Allah ne ya zo da wannan ya samu mutane cikin tsananin bata ya dora su akan hanya sai mutanen makka suka zama su ne ma manyan malamai a duniya sai ga mutum ya haddace qur'ani ya haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya haddace ilmai da yawa wanda da da wahala ka samu wannan musamman ma littafi irin qur'ani a ce littafi mai shafi kamar 700 ba taɓa samun a duniya ana iya haddace shi ba sai da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam to wannan duka saboda mu'jizarsa alaihi salatu wassalam sannan suka zama kuma suna haddace hadisan sa ma saboda duk shi ma ilmi ne Ah, Qur'ani ya ce mana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ba manzon Allah zikira ne saboda yayi mutanen bayanin ma nuzila da hadisan yake mutanen bayanin Qur'ani sai a gane Qur'ani duk abin da yazo aka kawo shi a mana ammi sai annabi yazo ya ringa taksisi ko abin da aka kawo shi mutlaki sai yazo ya ringa tabhidi duk haka yazo yana ta mutane bayani sallallahu alaihi wasallam na'am
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم نعم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم to akari na ko su kuma wanda suka biyo su ma minhum suna daga cikin su lamma yalhaqu bihim amma lam yalhaqu bihim ma'ana ba su riski waɗannan din ba ba su zama suna tare da su ba a lokacin kuma haka ma cikin falala ba su riske su ba to su ma dai amma a riskar da su cewa suna cikin jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam وهو العزيز الحكيم shi Allah shine mabuwayi kuma wanda yake mai hikima a cikin aikinsa to aka ce wanda suka biyo baya din ana faɗin cewa ko tabi'ai ne wanda suka biyo bayan su ko ko har ma dai zuwa tashin alƙiyama duk wanda suka zo suka yi aiki mai kyau akan wannan hanya ta Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zama ambasadodi na manzon Allah suka zama wakilansa to sai ya zama su ne ake rufe da wa'akari da bin malamai dai sun yi maganganu da yawa ba za a ce iya bangare kaza ba kawai waɗanda suka zo suka tafi akan hanyarsa suka yi aiki irin nasa suka zama wakilansa su ne ba aka yi saboda haka kar mutum ya ce a iya jama'a su ne kawai ko iya ɓangaren su a duk wanda suka zo suka yi aiki suka tafi akan irin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to suna cikin wanda ake nufi saboda haka ba za a ware a ce kaza ba abinda dai ake nufi kawai mutum ya zama yana kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wakilinsa ne wajen kisar da sakonsa wajen koyi da shi idan ya tafi akan haka to sai ya zama yana cikin wannan wa'akari da mai
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم to zalika ma'ana mutum ya samu a ce wasu jama'a har su samu duk abin da aka gaya wa manyan sahabban nan aka ce suma an biyo da su sun tafi baya to wannan sai dai hanyar falalan Allah zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ne na Allah yakan ba wanda ya so wallahi shi Allah zai falala azim ma abocin falala ne mai girma Allah ba mu fallasa
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا نعم بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله نعم والله لا يهدي القوم الظالمين
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين to masalul lazina umilu taurata misalin mutanen da aka dora musu taura ana aka dora musu su yi aiki da ita ai kulli fil amala biha aka dora musu su yi aiki da ita amma ba su yi ba sun malami ya da shine ba su dauke ta din ba ma'ana lam ya amalu bima fiha ba su yi aiki da abin da yake cikin ta ba da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya musu ba su imani ba dan kafin manzon Allah ya zo an gaya musu komai nasa ba abin da ba su sani ba Qur'ani ya gaya mana ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين abun da suka sani ne ya zo musu ne suka yi sun yahudawa da sun taho ma daga sham sun zo sun tare a madina suna cewa in annabin ƙarshen nan ya zo za su bi shi har ma suna tawassuli da shi shine yastaftu suna tawassuli da shi su roƙi Allah Allah albarkacin annabin ƙarshen nan kamar na kaza kamar na kaza. amma da ya zo ya suka ƙi shi yasa ake kiran su gairil maghdubi alayhi wanda aka yi fushi da su Allah ya musu fushi saboda sun san gaskiya su yi aiki da ita to su ne su mala ne hannu doha kamar sun limeri to suna nan ne kamar misalin jaki wanda yake ɗaukan takardu ko kayayyaki amma baya amfana da su aka ce bisa masalin kwamin da zina kan zaune a yacila misalin mutane da suka kare ta ayoyin Allah kai wannan misalin nasu ya yi muni wallahu shi Allah la ya taɓa mazalimin baya shirye da mutane wanda suke azzalimai su ne kafurai mana in sun je lahira ba zai nuna musu aljanna su shiga ba amma a nan duniya yakan iya shirye da su sai ga mutum ya zo ya shiga musulunci wanda da ba musulmi ba ana nabi in an je lahira Allah ba zai nuna musu hanyar aljanna ba
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
na'am قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين to yahudawa suna cewa wai su kadai su ne masoya Allah su ne za su shiga aljanna su ne kaza su ne kaza suna ta yi kansu shine Allah ya ce a gaya musu kul ka gaya wa ya yi wa allazina hadu wanda suka ce su yahudawa din nan ka gaya musu cewa in za'amtum annakum awliya lillah idan kuna riyawa kuna cewa ku ne masoyan Allah min dunin nasi kuma bayan mutane ma'ana ku kaɗai ne banda sauran jama'a to fatamanna wal mota to ku yi burin mutuwa mana tunda duk abin da za a samu na aljanna dole a sai an mutu za a je a samu to da ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke faɗa
ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين نعم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ubangiji ya ce ba za su taɓa yin burin wannan mutuwar ba saboda abin da hannayensu ta gabatar mana kafircin da suka yi da abubuwa da suka yi ta yi sun yi abubuwa marasa kyau da yawa na karya ta lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam sifofinsa da aka gaya musu ba abin da ba su sani ba amma suka karya ta to irin waɗannan ayyuka da suka yi da kashe annabawa da abubuwa da sun yi abubuwa da yawa shi yasa ba za su taɓa burin mutuwa ba wallahi shi Allah alimu masani ne bizzalimai da azzalimai su ne kafirai wanda suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba wani abu shine babban zalunci ba zaluncin da ya fi kafirci
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون نعم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون haka ce kurka ce musu innal mota da zai tafi ruwan min wannan mutuwan da kuke gudu mata daga inda wani zaƙi ba makawa mutuwar da za ta zai kuma haɗu da ita kuma sun maturaduna ila alim da gaibiyar shahada sannan za a mai da ku zuwa ga Allah wanda ya san abin da ke goye da abin da yake bayyane ma'ana shi Allah ba abin da bai sani ba shine as-sirru wal alaniya ma'ana alimul ghaibi wash shahadati ma'ana ya san abin da yake goye ya san kuma abin da yake bayyane to wannan akan an ce sirri wal alaniya akan lafzin wa nashrun murattab kenan ma'ana da aka ce alimul ghaibi wash shahada da aka zo aka ce sirri wal alaniya ma'ana aka fara da abin da aka fara da shi shine malaman balaga suke cewa ah, lafzin wa nashrun wa nashrun murattab idan da an juya misali da aka zo sai aka ce al'alaniya sai aka faɗi sirri a ƙarshe sai a ce lafin wa nashirun mushawwashin ke amma da yake an yi su a jere sai a ce murattan to fa yana bai gumbe ma kuntum ta'amalu ubangiji kuma zai ba ku labarin abin da ya kasance kuna aikatawa ma'ana zai saka muku da abin da duk kuka aikata na
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من البيع نعم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون aka kira mu mina ka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza nudiya lis salati aka yi kira zuwa ga sallah min yawmil jum'ati a ranar juma'a mana irin sallar da muka yi dazu din nan aka yi wannan kira na sallar juma'a to fas'au mana ku tafi ila zikrillahi zuwa ga ambaton Allah shine sallar juma'a din dama shi shine afdaluz zikri shi sallah ko ko qur'ani wani lokaci a ce shine afdaluz zikri to wazarul bai sai ku bar dukkan kasuwanci mana in an yi kira to ana so a bar kasuwanci a tafi zuwa masallaci zalikum khairul lakum wannan shi abin da ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san haka din to an kira ta da juma'a saboda kamar da ya faɗa a nan sumiya bi zalika ijtima'in nas fiha bisalati saboda mutane suna taruwa a yi sallah shi yasa aka kira ta da juma'a wa kanat al-arabu tasmihi al-aruba da irin wannan ranar laraba suna kiranta yawmul aruba ne da aka zo lokacin bayanan musulunci sai ake kiranta da juma'a ya ce wa alam ka sani an na afdalin layari ka sani darare wanda suka fi in a cikin darare ne daren da ya fi kowanne ya ce shine lailatul maulidi shine daren mai aihuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam summa lailatul qadri sannan sai daren lailatul qadri summa lailatul isra'i sannan sai daren isra'i fa arafa sai kuma daren arafa to fal juma'atu nan da aka faɗa fanis sha'aban walid mana ana maganar ranaku kuma arafa ne sai ranar juma'a sai kuma nisfu sha'aban sai kuma ranar idi ya ce to abdul ayyam ranar da fi kowace ita ce ranar arafa yau mu arafa sun ma yau nisfu sha'aban sai ranar nisfu sha'aban sun mar juma'a sannan sai juma'a mana kowanne a jere yake ana maganar darare daren aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi kowane dare sannan sai daren lailatul qadri sannan sai daren isra'i da miraji in ana maganar ranaku kuma shine yace ranar arfa ita tafi sai ranar nisfu sha'ban sai kuma ranar juma'a mana ayini kuma waɗannan haka suke a jere ita dai sallar juma'a kamar yadda aka faɗa an ce annabi sallallahu alaihi an faranta ta an ce tun yana makka ne to sai ya umarni mutanen da suke madina su fara yi kamar yadda aka faɗa da yake dama ita juma'a ana yin ta ne a gurin da ake da yawa da kuma garin da yake da amu a lokacin makka babu amnu kuma ba a da yawa sosai amma su mutanen madina suna da amnu kuma za su yi sai ya umarni an ce mus'ab ibn umair shi ya jagoranci wannan sallah as'ad ibn zurara kuma shine sarki a wajen shi ya yanka musu mara ko aka ci abinci aka yi sallar juma'a na farko kamar yadda aka faɗa da annabi sallama da ya dawo madina to sai aka ci gaba da yi farkon juma'an da yi kuma an ce ranar da ya taho madina ya zo ya tsaya a masallacin kuba a kuba an gina wannan masallacin amma juma'ar da ya an ce ba a nan yayi ba da ya kama hanya zai tafi madina ne a wani guri da ake kiransa banu salim a nan ne sallar ta same shi sai aka yi sallah a wani kwari da ake kiransa wani wadi da ake kiransa danuna a wannan kwarin a nan ne aka fara sallar juma'a wanda manzon allah ya yi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ya isa zuwa cikin garin madina sai aka ci gaba da yi to kamar da yadda yawanci aka karfafa kenan ita sallar juma'a kuma an yi maganganu da yawa akan ta akan gudubanta da sauran abubuwanta duka dai an yi maganganu wasu malamai sun ce shi yin guduba din wajibi ne ko sun ce a'a a sahabi ne misali masabobi dai sun yi maganganu da yawa a kai kamar misali jamhurin ulama sun yi magana cewa na farko suka ce alkurbatu faridatu fi salatin juma'a misali yin guduba wajibi ne a sallar juma'a وقال داود الزاهي شيكو داود الزاهي يتي مستحب مستحبة مستحب أما لي ويجب أن يكتب الإمام قائما قرتين يفصل بينهما الجلوس sai amma dai wajibi ne shi liman ya huduba guda biyu wanda zai raba tsakanin hudubobin da zama din nan da ake wa qala abu hanifa wa ahmad abu hanifa kuma da imamu ahmad suka ce la yushtaratu al-qiyam wa al-qud suka ce su ba a shartanta ba a shartanta cewa dole in za a hudu ba a zai ko a zane suka ce ba a shirin tuna amma dai wa shi tare da haratu fil kurbati inda shafi ya da kawai sai dai an shirin da dole liman ya zama yana da alwala lokacin da zai yi musamman a bangaren kamar shi da shafi da cikin ɗaya bisin maganganunsa to a ƙallu ma ya kawo alaihi ismin khutba aka ce mafi ƙarancin wanda za a kira shi hudu ba shine an yi ahmadallah ta'ala ma'ana liman ya zama ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma yi salati a bisa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan wa yu- wa yusi bi taqwallah ma'ana ya mutane wasiya da tsoron Allah to hadhihi salat waɗannan guda uku a samu tahmidi a samu salati wa annabi a samu wannan wasiya da tsoron Allah ne in an same su to shikenan sharuɗa na hudu ba guda biyu sun cika aka ce to wajibu an yaqra fil ula ayatun min alquran ma'ana wajibi ne a samu ya karanta wani aya na qur'ani a cikin hudubarsa na farko sannan wa yaqulu lil mu'minina fi thaniya a hudubarsa ta biyu kuma a samu yayi wa mu'minai addu'a walau taraka wahidatan min hadhihi kamsa idan aka bar waɗannan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar to lam tasihu khutbatuhu khutbarsa ba ta inganta ba wala juma'atu haka juma'a ma inda shafi'i a wajen imamu shafi'i وذهب أبو حنيفة ما أبو حنيفة يتبع كان شباب إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تهميدة أو تكبيرة أزعه شام إمام أبو حنيفة أبو اللي تكي وانا هدوا هو إن كزو كولا تسبيحي كي كو تهميدي كي كو كبرة كزو كي شكنا هدوا تاي أو تك إمام أبو حنيفة to wasu haka malik imam malik kuma yace ya tafi akan cewa ila annahu ma ya dau alaihi da arabi ismul qurba mana shi a wajen wasu imam malik abinda laraba suke kiransa huduba inda ya kai shi to shikenan kai huduba yace shine kuma wa huwa kalamun musajjadun mushtamalun ala tahzirin wa tafsir mana ya zama ka kawo maganganun da suke da saja'i mana ka rinka kare su da karshe iri daya sannan kuma a zama akwai tahziri akwai kuma tafsir mana ka karatar da mutane sannan kuma ka musu bishara to in an samu wannan to shine hudu ba a wajen masabar imam malik wannan shine maganganu dai da malamai suka yi akan abin da ya shafi shi juma'a da kuma hudu ba na juma'a na
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون na fa'iza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun to fa'iza qudiyat as-salatu ma'ana an gama sallar juma'a din ubangiji yace to fantashiru fil ardi ma'ana sai ku daidaita a bayan kasa ma'ana kowa zai yi komawa kan harkarsa amma abu ibahati ne umurni ne na ibaha ma'ana ba na wajibi in kana so zaka iya zama a cikin masallacin har ma zuwa magariba ma'ana dai an halatta muku za ku iya tafiya kowa ya koma kan harkarsa wata gomin fadlin lai sai ku je ku ci gaba da neman falalan Allah ana masu kasuwanci su koma wanda za su koma ofis su koma masu koma sana'an hannu su masu koma su nemi falalan Allah wasu kurullaha kasira sannan sai aka ce kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa da Allah ku tulihun in kun yi haka to za ku samu babban rabo saboda shi da Allah in yi zuwa Qur'ani to yana nuna hakika ne duk abin da aka ce kai ne in dai kai to za ka samu abin da aka gaya maka to za ka aka ce a ambaci Allah ambato mai yawa in aka yi haka to za a samu babban rabo to wannan shi yake nuna cewa ashe bayan juma'a kenan akwai umarni da aka yi na cewa a yi zikiri irin sa ne yasa sai ka ga irin zikiri da muke na ranar juma'a da wala mu shauci jayar ya bayar na cikin ɗariƙarsa bayan an ce a je a yi sa- an yi sallar juma'a an ce a sake komawa cikin harkoki daga baya kuma sai a sake dawa kuma a yi zikiri to kaga wannan shine hailala da ake yi kenan saboda ka ambaci Allah aka ce ambato mai yawa wasu kulla aka sani kaga shi da ba a ce a yi ɗari ko ɗari biyu ba a dadi a yi da yawa ko aka ce shi yasa za ka ga duk irin ayyukan da muke yi cikin ɗariƙar mu sai da akwai irin magana a cikin Qur'ani ma'ana Qur'ani ya yi umarni da irin wannan abubuwa muna gode wa Allah kan ba wasu kulla aka sira da Allah ku tuɓe Allah ya ba mu.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما نعم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة لا والله خير الرازقين نعم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما إن الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين wannan ayan kuma ce saboda saukanta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba wa jama'a ranar juma'a da isar juma'a to sai mutanen su da suka tafi harkan kasuwanci sham sai suka dawo musamman wanda da yatimnu khalifatul kalbi yake jagoranta suka dawo da abubuwan sayarwa da suka dawo da shi kuma an ce a lokacin ana cikin tsanani a madina kuma sun dawo da abubuwan abinci kayayyaki na abinci da duk abubuwa da mutane suke so da aka zo sai aka yi ta buga ganga na sanar da cewa an dawo to sai mutane kawai suka tashi suka watse suka bar annabi a cikin masallacin yana hakuri sai iya mutane goma sha biyu kaɗai su suka zauna shi ne sai Allah ya faɗi wannan me yasa za su yi haka wa za da au tijaratan aw lahun in fadu ilayha idan suka ga wani fatauci ko kasuwanci ko wani wasa ma'ana wannan kiɗe-kiɗen da aka yi ta yi in fadu ilayha sai su watse su tafi zuwa gurin wannan abu wata rafuka ƙa'iman su barka kana tsaye Allah ya ce kulka ce musu ma inda Allah abin da yake wajen Allah khairun min Allah wa min tijara ai abin da yake wajen Allah shi yafi kasuwanci shi yafi wasa mana su zauna a wajen kan nan su samu wannan falalan shi yafi akan su tafi wancan gurin wallahu shi Allah khairur raziqin shine fiyayyen masu arzutawa ai arzikin suke so masu jira mana idan aka yi sallah ai wancan abin ba zai wuce su ba amma suka ware suka tafi to wannan waɗanda da suka yi suka tafi sai aka ce ba don mutane sha biyu nan sun tsaya ba da dukansu sun tafi sun je wajen aka ce da mutane za su zo ta kona su a wani to amma waɗannan mutane sha biyu albarkacin su suka ci yasa wani abu ya same su to shi yasa malamai ma suka faɗi cewa idan mutane sha biyu suka zama sun saura a wajen sallar juma'a sallar ta inganta ba wai da su za a fara ba misali an fara da mutane da yawa misali farawa an ce a samu dai kamar mutum arba'in to amma in dai aka kare da mutum sha biyu to sallah ta yi amma in ba su kai sha biyu ba to sallah ba ta yi ba inda juma'a ce
سورة المنافقين مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
wannan ita ce suratul munafiqin an saba da ita a madina tana da ayoyi goma sha ɗaya tana fara da bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al-munafiquna qala nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji a annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa idza ja'aka al-munafiquna idan munafiqai suka zo maka qalu sai su dinga cewa na shadu min shaida innaka la rasulullah cewa wallahi kai manzon Allah sai su dinga faɗin haka da baki amma ba a zuciyarsu ba haka suke nufi sai an akwai sun faɗa da baki wallahu ya lafa innaka la rasul sai Allah ya ce Allah kam ya sani ya tabbatar cewa kai manzon sa ne wallahu ya shaidu kuma Allah ya shaida sun munafiqan nan da kazibun makarita ne ma'ana ba abin da suka faɗan nan haka yake a zuciyarsu ba wanda suka yi imani na gaskiya ne su ne mummuni na gaskiya masu wannan munafukan in sun zo ne kawai a gabanka sai wuce su ma sun yi imani amma iya harshe amma a zuciyarsu ba su yi imani ba kuma aikinsu shi yake nuna haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya ce ayi kaza ba sa yi an ce a tafi jihadi ko wani abu sai kaga suna komawa ba ba sa tafiya to wannan shi yake nuna cewa su ba mummune ne na gaskiya ba dama shi lisanul hal shi yake nuna gaskiyar lamarin mutum ko da ka faɗa da baki to ba wannan ake duba a lisanul hal ɗin ka za a duba ya aikin ka yake aikin ka shi yake nuna ya yi sai da aka lisanin halin su kullum yana nuna cewa su munafukai ne ba mummune ne na gaskiya ba
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون
na'am ittakazu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun to ittakazu su wannan munafikan sun riƙe aymanahum rankuwan su da suke yi jannatan kamar shine sitiran su shine ma'ana garkuwan su wanda yake kare su yake hana a ainihin a yaƙe su ko a kashe su ba za a ce su kafirai ba ne yanzu sun rantsu sun ce su musulmai ne sai a wasu to fasaddu an sabilillah sun kange ainihin mummune mutanen kirki ba za su yi jihadi a kansu ba sai a ce ai su ma ana sallah tare da su ana tare da su kuma inna hum sa'a ma kanu ya'malun ma kanu ya'maluna sa'a ai su waɗannan mutanen abin da suka kasance sun aikata ba yayi muni inji Allah tabaraka wa ta'ala mana su rike wannan rantsuwar nasu a matsayin shine kariyarsu shi yasa ba zai yi ba duk lokacin da aka ce annabi ya yi wa nabi jahil kufara wa munafiqin wa ulul alaihim an ce annabi ya yaƙi kafirai da munafukai to ba zai samu ya yaƙe su da takobi ba saboda ga sunan ana tare da su a cikin masallaci kaga sun kange muminai kenan gabarin ba za su yaƙe su ba saboda suna faɗin wannan kalmar amma dai a zuciyarsu ba su yi imani ba ba da gaske suke yi ba na'am
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
نعم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون to wannan abun ya same su ne saboda su din nan sun yi imani ne kawai da harshe mana amanu bil lisani imani da suka yi a harshe ne kawai su zo su faɗa sun makafaru ya suka kafirce kuma bil kalbi a zuci kuma istamaru ala kufrihim bi ya suka doge akan kafircin su na zuciya ne ma'ana shi Allah ya san a zuciyarsu ba masu imani na gaskiya ba iyakan harshe shi yasa ya ce amanu bil lisani summa kafaru bil qalbi kuma istamaru ala kufrihim bi suka doge akan kafircin su na zuciya to fa bi ala qulubihim shi yasa ubangiji sai ya yumbi ya rufe zuciyar nasu da kafirci to hum la yaqulun su ba sa fahimtar imani ne irin su ne wani qur'ani yake cewa sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنه كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين shi yasa kullum in suka ga hanya mara kyau zuwa ce ita ce shirya ga hanya ta shirya kuma su ce ita ce ba ta da kyau kamar an tambaya ya aka yi haka ya same su sai Allah ya ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin sun kasance suna ƙaryata ayoyin mu ne suka zama rafkarmu shi yasa sai aka bar su akan wannan batar nasu shine faɗu bi ala qulubihim fa hum la yafqahun
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة na'am يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاهدرهم قاتلهم الله أنا يوفكون
na'am wa za da aita mutoji muka assamu wa in yaqulu tasma li qawlihim ka annahum khushubun musannada yasibuna kullu sayatin alayhim min al-adu fazaru fa atalahum Allah anna yufakun bangiji ya ga annabi sallallahu alaihi yace wa za da aita idan ka gansu waɗannan munafikan toji muka assamu sai gansu a jiki kan jikinsu yana kawatar da kai kaman ga mutane ka gansu to in ya kulu in sun yi magana ta suma da kaure sai ka ji suna da magana nan ma saboda za su ringa zare magana wanda za a ji kaman gaskiya ne ka kuma fasaha su ringa faɗi suna tsara abu kaman da gaske ka annahum kushubun musannada kai ka ce su wasu kirare ne itatuwa ne wanda aka yi dogara su ake gini da su ya samu na kulla sayatin alayhim ko ya samu na kulla sayatin alayhim amma kuma kowace suna zaton kowace tsawa za ta sauka a kansu da yake ba su da gaskiya kullum suna sauraron ta ina za a saukar da wani tsawa ko wata aya ko wani abu dai wanda zai zo ya razana su kullum a razane suke ya sabu na kulla sayatin alayhi humul adu to waɗannan maƙiya ne ma'ana ana ga annabi ma'ana fa'azar kai hankali da su waɗannan su ne maƙiya wanda suke yaɗa abubuwa marasa kyau a cikin sha'anin addini qatalahum Allah ubangiji ya riga da ya la'ace su kuma ya halakar da su anna yufaku ta yaya suke juyawa ne ana kiran su zuwa ga imani amma kullum su dinga juya baya duk lokacin da aka ce ga abin da za a yi sai su je su dinga sa wasu abubuwa marasa kyau a tsakanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun an ce a tafi jihadi sai an kama hanya za a tafi sai su zamar da wasu mutane sai su koma gida to duk irin waɗannan dai suna yi ne saboda su kawo matsala a cikin shanin addini shi yasa ubangiji ya ce qatalahumullahu anna yufaku
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون نعم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لولوا رؤوسهم ورأيتهم يسجدون وهم مستكبرون to idan aka kira su aka ce musu ku zo ma'ana ku zo ku yi imani ku nemi hanzari ku tuba akan laifukan nan da kuke yi sai manzon Allah ya nema ku gafara yastafi lakum rasulullahi ma'ana ku dawo masu imani na gaskiya ku zo ku tuba ku zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to lawar ru'usan ko lawar ru'usan sai su karkatar da kayukansu sai su wara su zuwa wara'aitun sai ga gamsu ya sudduna suna kau da kai ma'ana yuri duna an zalika suna kau da kai ga irin wannan magana ana ba su shawara na cewa yanzu kan ya kamata ba su zo su yi imani mai kyau su daina abin da suke zo su biya annabi su tuba annabi ya nema musu bara to sai su ki su dinga tabbatar da kansu domin musabbirun suna girman kai ma'ana in yan uwansu ba su shawara in kullum Allah yana irin su da su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tuba su yi imani mai kyau na gaskiya sai su a sai su ringa karkatar da kansu su ringa girman kai ba sa yadda na'am
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين نعم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لا تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين su waɗannan munafukan fa astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum sawa'un alayhi su fa ba su da san abin da suke yi san imani mai kyau ba ko da ka nema musu gafaran ko baka nema musu wasu ba daidai ne a wajen su ma'ana ba san muhimmancin ma wannan abun ba balle ma su zo su nemi izi- uzuri din su ba da haƙuri su tuba a nema musu gafara ne su ba san muhimmancin wannan abun lan yafira Allahu lahum saboda haka Allah ya ce ma ba zai ma gafarta musu ba kaga ya kawo lan lan kuma daman tana korewa cewa har abada ba za a ma haka musulmi ba saboda dama ana ganin abin an san abin da suke abin da suke ba za su dawo ba ma'ana Allah ya san haka za su tafi cikin munafurcin su saboda haka lan yafira Allahu lahum ubangiji har abada ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin shi Allah baya shirye da mutane wanda suke fasikai shi yasa waɗannan munafikan haka suka tafi ba su dawo sun an zo an nema musu gafara din ba har ma annabi sallallahu alaihi ya sanarwa Uzaifa sunayensu ya gaya masa su sun kai wajen 30 da wani abu ya ce wani munafiki ne wani wata rana ma annabi sallallahu alaihi ya zo kawai a cikin masallaci ya ringa tada su ya ce wani tashi wani tashi wani tashi ya kore su cewa munafikai ne saboda an yi an yi da su su bar abin da suke yi zo a nema musu gafara sun yi na'am
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
na'am ولله خزائن السماوات والأرض na'am ولكن المنافقين لا يفقهون نعم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون هم سون هم سوني waɗannan allazina waɗanda yaquluna suke cewa mutanen su ɗan uwansu a cikin mutanen Madina suna ce musu wai la tunfiqu ala man inda rasulillah waɗannan muhajirun ɗin da kuke ba su abinci kuna ta ciyar da su ku daina ciyar da su ai ku ne kuka karfafa su saboda kuna ba su abubuwa ku daina ba su hatta yan fadu wai har su rarraba su wadi wai ba ba su abinci sun ci ba ai za su wadi a gaban manzo Allah sa ko suna ba su yan uwansu shawara mutanen Madina su daina ciyar da waɗannan muhajiru akwai wasu mutane ana kiran su ahlus suffa suna nan kullum a fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah aka kawo wajensa shi suke samu ko abinci ko tufa ko me duk abin da dai aka kawo wajen Annabi shine nasu to waɗannan irin su wai suke cewa wai a daina ba su wai in aka daina ba su ai za su watsi to in suka watsi kuma suna ga lamarin annabi zai zama shikenan an watsi tun da ba jama'a shine ku daina ciyar da su a tayan faduwa su watsi to sai Allah ya ce to su sani walillahi kaza'inu samawati wal ardh ai ba abincin da yake hannun su ba ai taskokin sama da ƙasa duka ma ai na Allah ne kaza'inu samawati wal ardh walillahi duk taskokin sama da ƙasa ai na Allah ne ai Allah zai ciyar da su in ma ba ku ba su duk abin da kuke ganin kuna ba su na ai daga Allah ne Allah ne yake bayarwa har yake biyowa ta hannun wanda suke bayarwa din asu ba amma walakin munafiqina la yafqahun sai dai su munafikai ba su da fahimta ba su san haka din ba ba su san abin ai lamarin Allah ba in ba lamarin Allah ba ya za a yi mutum ya dauki gidansa ya raba biyu ya baka ya dauki iyalansa ya ce ya sake ka dauri wanda kake so ya maka komai ai lamarin Allah ne in ba lamarin Allah ai da ba zai yi ba saboda haka ba za ku yi hana an sarawa su yi muhajirin wani abu ai abun na Allah ne ولله كذلك السماوات والارض
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها لذل ولله الصلاة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأضل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ويقولون an je yakin bandar mustalab shine a can sai wasu daga cikin munafukai suka tattaru suke ta shawara suna cewa wai in an dawo madina za su sa a fitar da waɗannan mutane ma'ana wai su su ne masu girma wai su ne a azu wai a azu za su fitar da azalu ma'ana su da suke da girma za su fitar da wanda ba su da girma shine za a fitar da mutanen makka muhajirin din na a kore su yaquluna suna cewa wala la in raja'ana idan muka dawo daga yakin nan na bani mustalaf ila almadinati zuwa ga madina to la yurijanna al'azlu min al'azab wanda suke masu girma za su fitar da ma'azanta wai suna nufin su ne masu girma wai wai za su fitar da mutanen muhajirun daga cikin ainihin garin madina ko daga cikin gidajensu to walillahi izzatu sai Allah ya ce a gaya musu aya izzatu girma duka walillahi na Allah ne walillahi izzatu girma duka na Allah ne da kuma rinjayen duka nasa wali rasuli kuma na manzansa ne walil mu'minin sai mu'minai kuma suka samu walakin na munafiqina la ya'lamu sai dai su munafikai ba su san haka din ba ai duk abin da kuke gani na girma na Allah ne wanda kaga Allah ya bashi girma ai daga Allah ne in kana ganin wani abu kaman akwai girma amma ba na Allah ba to wani abu ba girma ba girma na Allah shine girma izza ta Allah kuma ita ce izza haka ta manzan Allah haka kuma na imani na mu'minai din saboda haka walillahi izzatu wal rasulihi wal mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai ba su san haka din ba amma ba su samu dama sun mai da su makaskanta ba Allah ya riga da ya girmama su ai mutumin da ya riga ya zo ya zama mumini to Allah ya riga ya ba shi girma ko kana ganin sa kamar shi ba komai bane to shi komai ne a wajen Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba asa akbara law aqsama ala Allah la abarra da yawa mutum za ga shi kamar za ga rigar sama dura kamar shi ba komai ba amma da zai rantsuwa ya ce wallahi Allah yau sai kai ruwa sai Allah ya yi ruwa ya kubutar da shi girmansa ya kai a wajen Allah amma mutane suna ganin sa kamar shi ba komai bane amma a wajen Allah shi komai ne in ya rantse ya ce Allah zai yi ruwa ko ba da lokacin damuna ba ne sai Allah ya yi ruwa saboda girmansa shi sa har annabi ya musu misali da irin uwaisul karami ya ce wa sayidina umar da sayidina ali ya ce kukan ma za ku haɗu da shi amma in kun haɗu da shi ku ce muku addu'a kuma aka yi aka yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sayidina umar suka tafi shi da sayidina ali wajen aikin haji suka yi ta neman uwaisul nan amma da kirma suka same shi saboda mutane ba a cikin al'ummarsa da yake zaune ba a ɗauke shi komai ba irin mutum ne wanda yake kiwon dabbobi kuma nan ma irin yanayi ne ana biyan sa ba nasa bane dabbobi irin ka yi a biya ka ba na shi to da yazo yana ta tambayan ana da aka zo ana ta tambaya a cikin mutanen yaman ana ta tambayan sunansa mutane ba su ga kowa an zo an gaya masa cika bai san shi ba a tambaya ba a san shi ba da kyar wani ya ce oh ko kuna nufin wannan mai kiwon dabbobin nan da ake eh sai aka je aka nemi shi da kyar sai dina umar da sai na ali suka same shi suka kaisa da shi to shine ma da ya karshe har yake ce musu ai ba su ga manzan Allah ba inuwarsa suka gani ya ce musu inuwarsa suka gani suka ce "Ah, haka ya ce kwarai ku suka ce masa har ibn abu ku hafa har sai na abu ya ce dukan ku bai dukan ku gan shi inuwarsa ku gani shi ne shi ibrahim ya ce wa mari amin khairin anayi muhammadin dinnan siwa zillihi ma hizilala musaqifa manzo Allah ai ba a gan shi ba ma'ana ba a ga hakikanin sa ba inuwarsa aka kawo mutane suka samu suka yi mu'amala da shi amma hakikar sa ai ta fi karfin mutane to haka din ya ta musu maganganu dai manya da ya karshe dai su ya musu addu'a din suka ragu kamar yadda manzo Allah ya faɗa to kaga irin wannan ai shine izza wani wanda ake ganin sa gaban ba komai ba amma babba ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa abun a wajen Allah ne walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin in kana neman izza duka dai ta Allah ce sannan ya ba wa manzansa manzo kuma ya ba wa mumini mumini suka samu albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan munafikan da suke cewa za su fitar da mutane ai ba za su iya komai ba daga ƙarshe dai ga abin da ya faru su din da suka zama ba komai ba addinin Allah ya zama ya ɗaukaka madinan ta zama tana hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan muhajirin din suka zama su ne ma halifofinsa bayan shi sai na Abubakar ne ya zama halifansa bayan sai na Abubakar ya yi shekara kamar biyu da ɗan watanni bayan ya rasu sai da na umar ne ya zama halifa ya yi shi wajen shekara goma yana halifanci bayan shi sai da na usman ya yi shekara kusan goma sha biyu bayan shi sayyidina Hassan dan sayyidina Ali yayi kaman watanni kaman shida haka sai ya sauka da kansa ya ce ya bari saboda ya ga ana rigima yayi yawa ya ce ya haƙura kuma dama annabi ya faɗa a hadisi ya ce alkhilafatu ba'di salasuna sana summa yuti Allahu mulkahu man yasha ya ce halibanci a bayana shekara talatin ne daga bayan Allah zai bada mulkinsa ga wanda ya so shikenan sayyidina Hassan ya haƙura ya sauka kuma dama annabi ya faɗa ya ce wata ran ya nuna shi ya nuna sayyidina Hassan ya ce inna ibni haza sayyidun wa sayuslihu Allahu bi baina fi'atayn azimatayn ya ce kun ga wannan ɗan nawa babban mutum ne wata ran mutane bangarori guda biyu ana rikici zai sulhunta rikicin saboda girmansa kuma haka aka yi ya ce shi ya haƙura ya bari a mayar wa mu'awiya ya ci gaba da mulki to kaga wannan duka ai izzan kenan shine izza din Allah ya bayar daman nasa ne ya ba manzansa kuma mumine suka gada shugabannin mumine kuma su ne waɗannan sai da na abubakar ɗin sai da na umar sai da na usman sai da na hassan ɗin da sauransu sau da wannan munafukan ba su sani ba ne walakin na munafiki na laye alamu na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله na'am ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
نعم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آه، ubangiji tabaraka wataala ya kira mu'mini anan yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani amwalukum dukiyoyinku wala auladukum haka nan ƴaƴanku la tulhikum an zikrillah kar ku bari dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku ga barin zikirin Allah ko ku salloli ma'ana aka ce ku ambaton Allah ake nufi ko kuma sallolin nan guda biyar ko kuma ainihin jihadi wani kauli an ce wasu ne suna shirin za su ainihin koma madina su haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wasallama sai iyalansu da yayansu suka dinga hana su cewa wai in kun tafi ya mu kuma za mu to shine sai Allah yake cewa kar mutane su yadda dukiyoyi da yaya su raba su da Allah su raba ka da ambaton Allah ko yin sallah ko wani kamar yafar zalika duk wanda ya aikata wannan fa ulai kamul kasirun waɗannan su ne wanda suka yi asara ma'ana duk wanda ya bari dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko iyalansa ko wasu jama'arsa suka raba shi da zikirin Allah da ambaton Allah to wannan ya yi asara kaga sai aka ce fa'ula'ika ma'ana an ɗau ma'anar manke ita man a ma'anarta suna maganar jam'i ne amma a lafazinta tana maganar mutum ɗaya a nan an ce wa man wanda ya aikata wa man ya arzalika sai aka ce fa'ula'ika ma'ana ana nufin waɗanda suka aikata ke duk wanda suka yi wannan to sun yi asara saboda haka har mutum ya dai asara kar ka yi da araba ka da ambaton Allah kar ka yi da araba ka da addinin Allah kar araba ka da zikiri kullum Qur'ani yana ce mana wasbur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-tahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ma'ana ka zama kana ambaton Allah ka yi da safe ka yi da yamma kuma kar ka zama cikin rafkananu idan ba ka yi fa kana cikin rafkananu saboda kar mutane su yadda su zama suna cikin rafkananu su haɗa kai da masu ambaton Allah wanda bai shiga ɗari kun waliye bai kokari ya shiga saboda in ka shiga za a ɗora maka kullum sai kai amma in baka ciki sai ya zama da wata sai kai kwanaki ma baka yi zikiri sai kai kwanaki baka ce la ila illa sau ɗari ko ɗari biyu ba amma in ka shiga ba kaga dole kullum sai kai sai kai da safe sai kai da yamma sai ka zo kayi na cikin taro wanda ake ce masa wazifa saboda haka mutane kar su yarda su zama rabkanannu kullum Allah yana kiran mu kada dukiyoyi ko 'ya'ya ko iyalai su raba mu da ambatonsa saboda ambatonsa ba shine kamala shi halittarsa akwai wasu cikin halittunsa dama su kullum suna cikin kamala su ne annabawa da mala'iku su kullum ba sa rabuwa da ambaton Allah su kullum suna tare da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka a cikin kamala su to akwai wasu kuma cikin halittunsa su kuma suna cikin naƙasa su ne sandararrun abubuwa da dabbobi su ba sa ambaton Allah suna cikin naƙasa to sai kuma wanda suke tsaka tsakiya su ne muminai su kuma lokacin da kake ambaton Allah to kana cikin kamala lokacin da ka bari kuma to kana cikin naƙasa saboda haka a cikin rayuwarka ka zama rayuwarka tafi yawa cikin kamala din shi yayi shine ka yawaita ambato din a same ka cikin karatun Qur'ani ko tasbihi ko salatin annabi ko wani abu dai na yawan zikiri in kana yawaita wannan to sai zama a rayuwarka kamala za ta fi yawa to in ka yawaita wannan sai ka zama an ja ka kai ma kana tare da waɗancan sai ka zama kana tare da su shi yasa Allah ke cewa man yuti Allah wa rasula wa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah sai ka zama an sa ka a cikin tawagar waɗancan manyan mutane annabawa da siddiƙai din saboda haka mu yawaita ambaton Allah kar mutane su ringa rauni wajen ambaton Allah tabaraka wa ta'ala na'am
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أهدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
نعم آه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أهلكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين to ubangiji da baraka wata ala ce wa an shigo mana ku bayar ku ciyar ku bayar da abubuwa da aka nema na zakka na wajibi da kuma wanda yake na taɗau shi duka min ma da zakna ku daga abin da muka arzuta ku muka ba ku min kabli an yaji a lakumul mautu kafin ɗayan ku mutuwa ta zo masa fa ya ƙula ya ringa cewa rabbi laula akartani ya ubangiji da ka ɗan jinkirta min mana ila ajalin garibin zuwa ɗan lokaci kaɗan fa as sadaka in samu in yi wannan sadaka ɗin ko in ba da zakkan ko in ba da sadaka na taɗawuyi ɗin wa akun mina salihin saboda in kasance cikin salihai to shine aka ce bi an abu jamana yana ya ce ko ka bar ni in samu in yi aikin haji kala ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya ce ma kasara ahadun fi zakati wal haji illa sa'ala rak'ata inda al-maut ibnu abbas ya ce duk mutumin da ya takaita a cikin harkan bada zakka ko aikin aikin haji mana yana da dama zai bada zakka sai bai bayar ba ko ko yana da dama zai je aikin haji sai bai yi ba to in ya zo mutuwa dole sai yayi nadama ya ce ka ina ma da yayi wannan abu saboda haka mutane kasu yadda sai mutuwar ta zo kai nadama idan kana da daman zakka to ka bayar kyaututtuka wanda kake da shi na taɗau'in shi ma ka yi ƙoƙari ka yi sannan aikin hajjin Allah ya baka daman za ka kai ƙoƙari ka yi saboda an ce in mutum ya zo mutuwa dole sai ya yi nadama akan irin waɗannan abubuwa kar mutum ya bari sai mutuwar ta zo ya yi nadama na to alhamdulillah Allah kiyaye mu da nadama fatiha da salatu حدثنا ابن باز اللهم انت أمرتنا. واتنا فوتنا فازنا يا ذا الجلال والإكرام انك لا تضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آمين.
آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله بارك الله